إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب القنوت في الصبح وقبل أن نشرها في باب القنوت في الصبح نسينا أن نذكر الناس في الباب الذي سبق في صلاة الضحى آداب الشريعة الإسلامية وسماحة الشريعة الإسلامية وسمو الشريعة الإسلامية بالإنسانية ذكرا كان أو أنثى لما كانت حديث أم هاني ta zo ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yi ma wani kafiri alfarma sai na ya ce zai kashe shi yace a a duk wanda yake ma alfarma na masa alfarma ai masa alfarma to haka al'amari yake a cikin addinin musulunci addinin musulunci duk musulmi tun daga kan halifa har zuwa masinjan musulmi yana da wannan daraja ko menene ya faru yazo yace wannan na buga na buga kirji na yi mishi alfarma kafiri ne a kyale shi duk wanda ya taba shi ya taba shari'ar musulunci ya saba ma shari'ar musulunci mun ga mace ce aiko ita da wa suka buga sayyidina ali kuma wa sayyidina ali kowa zai shiga da sarki mai sarkin yaki amma da yake gaskiya ake bi manzo Allah ce ajarna man ajarti ya umma hani to bi halatta kuma sayyidina ali kuma bai isa ya tabata bai taba shi ba an fahimci wannan to sa'an nan kuma muka zo magana dora hannu akan kirji muka kawo kissan sayyidina umar da sayyidina ali abin da ya faru gaban sayin na umar na auren da wani ya auri mace tana idda muka kawo karshen maganan yadda ta inda maganar ta kwana to dangane da ɗora hannu akan kirji kuma imamu malik ya samu wata matsala da ta faru da shi shine dama duk inda ake shugabanci jagoranci akan samu masu adalci aka samu azzalumai wani ya karbi mulki da da karfi ba za mu ce da zalunci ba da karfi sai yana son ya tabbatar da cewa ya samu goyon baya sai ce ka zo ka yi mu baya ka zo ka yi mu baya ka zo duk aka je aka yi mu baya a saboda me ana tsoron karfin mulkin shi to sa'an nan sai bayan ayi mu baya a kuma ya ga yana so ya tabbatar da cewa mu baya nan da gaske ake to ka zo ka yi rantsuwa in ka janye bayan kamatan ka ta saku ka zo ka in ka janye bayan kamatan ka ta saku duk kowa kuma yarda da haka eh na janye bayan a ta mata ta ta saku wannan kowa ya faɗi haka to ya samu tabbas kenan ba wanda zai janye bayan assa saboda matarsa ta saku kenan kuma aure wancan lokacin ba abu ne mai sauki ba ya samu tabbas hankalin shi kwance sai aka je aka tambayi imamu malik sai ma malik ya ce ai wanda aka tilasta shi ya saki matarsa ba ta saku ba sai aka zo aka ce mishi to maliku fa zai jawo ma matsala me faru ya ce duk wanda aka tilasta shi saki matarsa ba ta saku ba to kaga halifa yanzu hankali shi kuma ya tashi kenan ba zai samu kwanciyar hankali ba a taho da maliku aka taho da shi wannan fatawar ka janye ya ce ita ce gaskiya ba za a janye ta ba gaskiya kenan kuma ba za a janye ta ba an fahimta aka yi aka yi ki janyewa to shi ne aka sa aka yi masa aka yi mishi abubuwan da aka yi mishi marasa daɗi har jijiyarsa ta sake ya zo in yana sallah ba zai iya ɗora ɗaya kan ɗaya ba shi ya sake hannu to shi ne wa'yansu suka gani suka ce wai maliku sake hannu yake ya sake hannu amma da larura haka riwayoyinsu haka labarin suka taho aka ce har aka ji masa ciwo ya daina zuwa masallaci aka ce lima ghibta anil lima ghaba al imamu anil masjid fa qala li uzrin wa min al a'zari uzr la yuqal to abubuwan da suke faruwa kenan imam malik ya ya tsaya akan gaskiya ya jajirce ya jure ma duk abin da zai faru mishi saboda gaskiya din nan tana da wahala amma ka zauna kana cin kuna cin abinci kuna cewa ai manzo Allah ce falyughayyirhu bi yadihi fa bi lisanihi fa bi qalbihi wa zalika ataful imani yace sun dauki addinin sun sayar su cikin kafan su da taliya abinda kowa ba in aka ce ka canza da zuciyarka ai ya canza a cikin zuciyar shi an ga wannan a fuskarka an ga wannan canjin dangane da mu'amalarka da menene da menene da menene ba a gani ba baka canza ba a zuciyarka ba wallahi ba haka bane da ka canza a zuciyarka duk wanda ya shigo gida ko waje ko menene ya ji an ci faɗi wani abu game da gidan shi abinda ba shi da daɗi yanzu za ka ga ya baya son abin yanzu za a ga abin a ina a fuskarsa amma kuna mu'amala da su a karaba su ba ku makamin su me ke nuna cewa kun canza a cikin zukatan ku a a a ba haka bane ba to shi yasa abin da ya kawo wahalhalu kenan abin da yasa aka shiga cikin wahalhalu kenan saboda an manta da ainihin asalin arziki da Allah halicci bayansa a kai to mu ci ga karatu tukunna insha Allah babul qunuti fi subhi babin da yazo na yin alkunut a cikin sallar asuba alkunutu addu'an da za a yi bayan an dago daga ruku'i kafin aje sujjada alkunutu kenan ko kafin ayi ruku'i ko bayan an dago daga ruku'i shi ake cewa alkunut qala haddathani yahya an malik an nafi' anna abdullah ibn umara kana la yaknutu fi shay'in min as-salat abdullah ibn umar shi baya yin alkunutu to shi kenan in baka yi ba kai ma baka da laifi kenan an fahimta باب النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته باب da yazo an hana mutum ya shiga sallah alhalin yana jin fitsari bawali ko yana jin a wannan abin nan mana yana a matsayi a takure ya shiga sallah yana masu cinyarsa yana matsa mai da menene aka ce a'a yunwa ma aka ce in aka kana jin yunwa aka zo aka kawo abincin dare ga tuwo an kawo aka ce ka je ka ci abinci ko da sun tada ikama ne sai ka kyale su ka je ka cito abinci gwargwadon da zaka koshi saboda ka zo ka shiga cikin sallah da nutsuwa abinda ake nema nutsuwa ake nema a cikin sallan ba a yi ta to haka kuma in kana jin bawali ya matse ka ko menene sai ya matse ka sai ka je ka biya bukatun ka duka ka je ka yi alwala ka samu nutsuwa saboda zaka tsaya ka gana da ubangijinka an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروه عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه Abdullahi dan Arkam ya kasance yana yi mutanen salimanci, fa hadarati salatu yauman wata rana sai lokacin sallah ya kai, fa zahaba li hajatihi sai je biyan bukatarsa, ya je ya tsuguno, ya je biya bukatarsa. Sun maraja'a sa'an nan ya dawo, fa kala sai ce, inni samitu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa idza arada ahadukumul ghaita falyabda bihi qabla salati an fahimta ku in ɗayan ku na jin ga'iti kada ya shiga sallah a cikin wannan hali ya je ya gama biyan bukatarsa ya yi tsarki ya zo a cikin nutsuwa ya yi sallah saboda sallah kana ganawa ne da ubangijinka قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال يتي سيدنا عمر يتي لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه kada ɗayan ku ya shiga sallah yana masu jikin shi baya son iska ta fito baya son fusari ya fito baya son kaza kaza ya fito duk sa'an da wa'annan abubuwa suka gam in kana sallah je ka sallami komai ka samu nutsuwa sai ka zo ka yi alwala ka tsaya gaban Allah madaukakin sarki zati kana ganawa ba takura باب انتظار الصلاة والمشي إليها باب da ya zo na mutum ya yi sallah ya zauna yana jiran wata sallar ta zo ko kuma da kuma mutum ya tashi daga gida ya yi taki zuwa masallaci yin sallah wace daraja da falala ke cikin wannan قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن العارج عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه yace duk wanda ya salla yana zaune kuma yana jiran wata sallar ta zo ya tashi ya mala'iku na masa addu'a malam yuhdith matukan alwalarsa ba ta warware ba ma lam yuhdith ko ma matukan bai kirkiro bid'a ba a cikin wannan lokacin matukan bai aiki da bid'a ba ko kuwa matukan bai warware alwalarsa ba Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wa'annan kalmomi su ne kalmomin da mala'iku ke addu'an da suke maka Allah ka gafarta masa Allah ka yi jin kansa qala yahya qala malikun yace ma imamu malik yace la ara qawluhu ma lam yuhdith imam malik ya ce aini ina ganin fadan cewa malami hudithin nan fassara abinda ake nufi illa al-ihdathu alladhi yanqudu al-wudu'a abinda ke warware alwala abinda ake nufi kenan qala wa haddathani an malik an abi zinad an al-a'raj an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu ahadukum fi salatin ma kanat as-salatu tahbisuhu ɗayan ku ba zai gushe ba yana cikin sallah matukan sallah ke yake jira yayi sallah kuma yana yayi azhar yana zaune yana jiran la'asar yayi la'asar yana jiran magruba yayi magruba yana jiran isha abinda ake nufi kenan la yamna'uhu la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa sala ba komai ya hana shi komawa gida ba sai sallar da yake jira a zo ayi قال وحدثني عن مالك عن سمي wannan magana fassarar imamu malik da malam yuhdis da abin da ke warware alwala in ya zama na alwala ta warware mala'iku sun daina addu'a ina ga wanda ya kirkiro bid'a a cikin wannan zaman wanne ne ya fi tsanani wanne ne mala'iku suka fi kyamata قال وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يقول أبو بكر بن عبد الرحمن يا كسجينا فدرشيوا من غدا أو راح إلى المسجد wanda ya sammaku ko ya tafi da yamma ko da rana ko lokaci zuwa masallaci la yuridu ghairahu ba komai yasa ya je masallacin ba sai dai ya ta'allama khairan don ya nemi ilimin alkhairi ya koyi ilimi ya karanta ko ya karantar auli wa allimahu ko shi ya karanta ko a karanta ko shi ya karantar ko a karantar da shi thumma raja'a ila baitihi sannan ya dawo gidansa kana kal mujahid fi sabilillah raja'a ghaniman ya dawo gida da riba ya je ya koyi ilimi ya san yadda zai gyara addinin shi ya san yadda zai gyara sunna ya san yadda zai gyara aqida ya san yadda zai gyara komai da komai ko ko a'a ya je ya karantar da wani ya samu lada mai shi ya shiryu shi ma ya samu lada lada nawa kenan lada biyu kenan ladan karantarwa da ladan wannan mutumin ya kari ilimi قال وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول إذا صلى أحدكم ثم جلس في مصلاه yace ya ji abu hurairu yana fadar cewa in ɗayanku ya yi sallah sa'an nan ya zauna a inda ya sallah ɗin nan lam ta zalil mala'ikatu tu salli alaihi mala'ika ba za ta gushe ba tana masa salati allahumma gfir lahu allahumma arhamhu fa in kama min musallahu in ya tashi daga inda ya yi sallah ɗin fajalasa fil masjidi yantaziru sala ya zauna a cikin masallacin da yana jiran sallah lam yazal fi salatin hatta yusalli bai gushe ba baya gushewa yana cikin sallah har sai yayi sallah ya kama hanya ya tafi ladan da zai samu kenan yana da lada mai dimbin yawa mala'iku su yi maka addu'a sa'annan a baka ladan wanda ke sallah qala wa haddathani an malikin an al-ala ibn abdurrahman ibn yaqub an abihi عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسي منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ba za ku so na ba ku labarin abin da Allah ke kankare zunubai da shi ba abin da ke sa Allah ya kankare maka zunubanka ba wa yarfa'u bihi darajat ya daga kuma darajojinka a kankare zunubanka ka zama ba ka da zunubi sannan a ɗaukaka darajar kamar a baka lada da daraja biyu cikin addinin musulunci kenan menene wayannan abubuwa na farko ce isbagul wudu'i indal makari ka kyautata alwala kai alwala mai kyau ko da cikin tsananin sanyi ne da ruwan sanyi wa kasratul khuta ila al masajidi da yawan tattaki taku zuwa masallaci yawan taku zuwa masallaci ko tattaki zuwa masallaci ya kasu kashi biyu gidanka zuwa masallaci akwai tazara mai nisa ko kwa gidanka ba shi da nisa da masallaci amma kana yawan kai kawo duk sa'an da ka- ka- ka zo masallacin ka koma ka dawo ka koma ka dawo ka koma shi ma yana cikin kasratul khuta ko ko a'a gidan naka ne daga inda kake zuwa masallaci yana da tsawo saboda in mutum ya taho daga nesa zuwa masallaci duk taku ya aje kafansa za a yi mishi ya daga kafan shi za a bashi to ya zo masallacin to wanda gidan shi ke masallaci kuma fa da ya zo aka wannan da ya izar da sallah zai zauna a ciki yana samun addu'an mala'iku wannan kuma gidan shi na kusa yana yin sallar sai ya koma gida sannan kuma ya sake dawowa an kira sallah ya sake komawa ya sake dawowa shi ma ya shiga cikin kasratul khuta وانتظار الصلاة بعد الصلاة da dakon sallah bayan sallah an yi sallah an idar kana jiran wata sallah kuma ta zo fazalikum ribat ai ribatin kenan fazalikum ribat fazalikum ribat ala wa haddathani an malikin annahu balagahu anna sayyid ibn al-musayyib qala yuqalu yace sayyid ibn al-musayyib yace ana fadar cewa la yakhruju ahadun min al-masjid ba'da an-nida'i wai in kaga an kiran sallah sai mutum ya tashi ya fita masallaci ba tare da za shi ya jaddada alwala ne ya dawo ba illa ahadun yuridu rujua ilaihi illa munafiqun yace duk wanda aka yi kiran sallah ya tashi ya fita masallaci ba gyara wani abu zai yi ba wani abu zai duba ba alwala zai dawo ba yace me shi munafiki ne قال وحدثني عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منظوم الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس إن ينكو إذا دخل أحدكم المسجد إن ينكو يشغى مسلاتي فل... أه؟ wace irin doka idza dakhala ahadukum almasjida falyarka rak'atayn qabla an yajlisa eh to ai kowa kowa ma ya san doka ce amma cewa aka yi ban da lokaci kaza ban da abin da muke so mu yana shi idza dakhala ahadukum almasjida ya kayyaje da lokaci yace duk sa'an da ɗayan ku ya shiga masallaci kafin azhar ne bayan azhar ne kafin la'asar ne bayan la'asar ne ba ko menene da menene duk lokaci to lokutan da aka ana yin salloli fa aka ce ai wannan salloli ne da suke da sababba in sallah ta zama tana da sababi kamar sallan rak'atul wudu'i wudu'i tahiyatul masjid rak'atul tawaf za a iya yi kowanne lokaci wannan matsalan ita ta sa imamu ibn hazm ya zo ya fi kowa ilimi zamanin shi eh ya shigo masallaci shi ya zauna za a yi sallan janaza sai wani ce a a ka shiga masallaci ka tashi kai nafila ka tashi kai raka'a biyu ba ya karu ilimi ba to gobe kuma ya zo bayan la'asar janaza sai zai yi sallah sai wani ce ai ba a yin sallah bayan la'asar ya ce to ya zan yi da kaina jiya na zauna aka ce tashi yau na tashi aka ce zauna ya zan yi to la'atluban na fiqha hatta la yal'anani fihi ahad yace a garin nan ku nuna min ina ne wani gida aka fi fikihu wace unguwa aka fi fikihu zan koyi ilimin fikihu har sai na zo ba wanda zai ci ni gyara kuma a ciki shine ya tashi ya je kama hanya yana neman ilimi yana neman ilimi har ya zo ya zama inda ya zama ya gagari duk waɗanda suke tare da shi dole suka sami shi ne suna kanta قال وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال له ألم أرى صاحبك إذا دخل المسجد يجلس قبل أن يركع ba na ganin abokinka in ya shiga masallaci zama yake ba kafin ya daka biyu qala abu nadri ya'ani bi zalika umar bin ubaidillah wa ya'ibu zalika alai yana mishi yana aibata cewa dan me zai shiga masallaci bai raka biyu zai zauna annahu yajlisu idza dakhala al-masjid qabla an yarka'a mahallu shahid kenan wanda ya zauna bai nafila ba aka ce mishi dan me yayi ma'ana karfafa wannan hukunci kenan idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'atayn qabla an yajlisa qala yahya qala malik wa dhalika hasanun wa laysa biwajib ya haya ce imam malik ya ce yana da kyau in ka shiga masallaci ka yi nafila a ka yi raka tahiyatul masjidi amma ba wajibi ba ne babu wad'il yadaini ala ma yudau alaihi alwajhu ala sujudi fi sujudi babin da yazo na bayanin in kai sujjada inda ka ɗora goshinka nan kake aje hannayenka guda biyu ba haka ake yi ba in kai sujjada ka ɗora goshinka hannayenka ba haka kake aje su ba kusa da wajen kake ajewa shine za a kawo aikin sayyidina abdullahi dan umar insha Allah قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سجد يشي عبد الله بن عمر يا كسنشي إن يسجد وضع كفيه على الذي يضو عليه جبهته sai aje tafukansa guda biyu inda yake aje goshinsa ma'ana gefe da gefe kenan qala nafi'un wala qad ra'aytuhu fi yawmin shadid al-bardi nafi'u ya ce maula abdullahi da umar ce tabbas na gan shi a cikin wata rana mai tsananin sanyi wa innahu la yukhriju kaffaihi min tahti burnisin lahu yayi yayi sujjada yana faman fitar da hannayensa guda biyu a cikin rigarsa don ya dora su inda ya saba hatta ya da'ahuma alal hasba ya do yadda ya dora goshinsa akan su mana yashi ko su kwankwani ko menene haka yake so ya dora hannunsa قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يشي عبد الله بن عمر يا كسن شينا فدرشيوا من وضع جبهته بالأرض فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته duk wanda ya ɗora goshinsa a kan kasa to haƙin nan inda ka ajiye goshin naka nan za ka ajiye hannayenka guda biyu saboda su ma suna sujjada ne umirtu an azuda ala sab'ati a azumin goshi da hanci ɗaya kenan tafuka guda biyu ɗaya kenan gwiwoyi guda biyu ɗaya kenan yatsu ɗaya kenan ala sab'ati azumi akam sab'ati azumi to yaya suke suka zama guda bakwai kafofi guda biyu gwiwoyi biyu hannaye guda biyu nawa kenan shida to sai aka nuna goshi da hanci duk matsayin ɗaya suke ya zama bakwai kenan babul iltifati والتصفيق عند الحاجة في الصلاة babin da ya zo na in bukata ta kama za a iya waigawa haka kaɗan ba wai a ba gabas baya ba da kuma in bukata ta kama ta gyaran sallah wa'insu suna tafi to wayanda suka yi tafi ya aka gyara musu sallansu ya aka gyara musu tafin da suka yi قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم سلمة ابن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وترى منظور الله صلى الله عليه وسلم ya tashi sai ya bar masallacinsa ya je bani amr bin auf akwai matsaloli da suka faru ya je ya sulhu tsakaninsu ma'ana wannan sulhun a lokacin ya fiye ma manzon Allah ya tsada ya tsaya masallacin shi ya salla yana liman dan ya bar lokacin ya bar masallacin ya tafi ya bar masallaci ya tafi lokacin sallah ya kai bai dawo ba da a ce lokacin a dawo a bar sulhun a dawo a yi limanci shi ya fi bari za a yi a dawo a sai manzon Allah ya tsaya yana musu sulhu wahanati salatu sai lokacin sallah ya kai faja almu'azzinu ila abi bakr siddiq sai mai kiran sallah ladan ya zo wajen abubakar faƙala sai ce a tusalli linnasi fa uqima na yi kiran sallah manzo Allah bai zo ba za ka yi ma mutane limanci in ta da sallah in ta da ikama ƙala na'am ya ce eh to me ko zai hana fasalla abubakarin shi sayyidina abubakar ya zo ya shiga yana limanci fara salla faja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama sayyidina abubakar ya fara salla sai ga manzon Allah ya zo wannasu fi salati mutane kuma suna cikin sallah sai sayyidina abubakar na gaba baya waiwaye baya bai san abin da yake faruwa ba manzon Allah kuma ya zo ya tarar da abubakar na limanci ana sallah bai je wajen abubakar ba sai zo ya ja jiki ya shiga cikin sahu fatakhallasa hatta wa kafa fi safi fasafiqa fas fasaffaqa an-nas abubakar bai san me ke gudana ba mutane kuma suna ganin galiman ya zo to ya zai ya za a yi ka shiga limanci galiman ya zo ya za a yi kuma liman kai ka fara limanci baka san liman ya zo ba da su kuma wannan yana tafi wannan ya buga hannu ana Allah Allah ya fahimci me ake ciki wa kana abubakar la yaltafitu fi salati mahallu shahid abubakar kuma in yana sallah baya waiwaye in yasa inda yasa inda yasa hace ya idar da sallah an fahimta imani kowa da irin kowa da gwargwadon imaninsa kuma kowane zamani da gwargwadon imanin zamani sahabbai suka ce in suna sallah ina suke kallo tsakanin kafafunsu guda biyu kasansu kenan manzon Allah ya sallah ya ga riga mai zane yayyaya wani ya yi sallah ya tuna gonarsa ya dauka ya yi mai fi sabilillah to kai yanzu ba nema ake ka matsa sai imaninka ya kai haka ba in za ka iya ya fi maka amma yanzu duk inda ka tsaya kana sallah in za ka kalli kasanka me za ka kalla eh me za ka kalla wanda ke gabanka me yake kallo wanda ke baya me yake kallo wanda ya sa hula wanda ya sa kowa to sai a ce sallama ba ta yi ba sallah ta yi ko ba ta yi ba matsayi ne matakai ne kowa da irin matakin shi kowa da irin matsayin shi a wajen Allah madawakin sarki ko masallacin ka baka je ko masallacin annabi ka je inda zaka tsaya kai sallah din kan nasu kai ta kallon kasa me zaka kalla ado ne kuma iri iri wanda zai dauke hankalinka to in ai sa'a aka ce assalamu alaikum assalamu alaikum an karbi sallar tayi to shikenan Allah ya rufa asiri kenan falamma aksaran nasu minat tasfiq da mutane suka yawa ta suna ta tafi din iltafata abubakarin mahallu shahid kenan in bukata ta kara don an ce la yaltafit amma sai ga wace irin sallah wannan yana tafi wannan ya tafi me ya faru ne sai waigo kaɗan haka fara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la galiman yazo to ya zan yi kenan tunda galiman yazo فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك sai manzo Allah ce ka ci gaba ci gaba ci gaba kai sallarka da ya shiga sallah ne da izinin wa izinin shi da ladan yanzu sallar ta zamo da izinin wa wanne ne yafi masayid na abubakar lokacin da yake cin gashin kansa ko lokacin da manzo Allah ya nada shi to shi yasa sai ya daga hannu ya gode ma Allah manzo Allah ya yarda ya nada shi فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك يدق حنو يقول يا الله ناقود مكة ناسا مدرجا نحر منزق الله يتشي منا تشي قبدا ليمانشي قبنشي أما ضد هكا بيسا أبو بكر يتشي قبدا ليمانشي تي وانا مسأين يا فكر فينا da dai ba karambani na yi ba ba manzon Allah ne amma yanzu na ci gaba da sallar na yi mai na yi mai ya yi mai ya yi mai ya yi masa nauyi abin da ya fi karfin ka ci gaba da yi kayi mai ke na wajen bahaushe ka yi karan baji ba jiya kun fassara ba kun fassara na kun yi karan baji ba kuma na na aishi ce ko da za a tayar mata da iyayenta ne ba za ta bar sallan walha ba ba ka bane ba duk malamai suka ce wannan magana tana da nauyi suka kyale ta haka to mu da muka tattauna sai muka ciro me me muka ce jiya me aka ce saboda hidima da za ta yi musu saboda me sayyidina abubakar da ummu ruman sai su ce ma matan manzo Allah ki zo ki mana hidima saboda suna me iyayenta ita kuma tana min su ‘yarsu wa azwajuhu umma annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu wane ne awwalul mu'minina abubakar hadda ummu ruman su sun haife ta shar'an wa qadaran ita kuma shari'a ta ba ta bata wannan darajar ita ce uwarsu qadiyya mani'atul ijtima'i illa fi hafsa aisha da ummu habiba mar'atu abi sufyan da waye da su ne kamar mutum hudu ne ko wa'ansu wanda in kar ya ka zama uban mutum ko kika zama uwar mutum har abada ba zai zama kuma ubanka ko uwarki ba amma waɗannan su gashi dan sayyidina Umar shi ya haifi Hafsa ba yarsa bace ba shari'a kuma ta ce Hafsa ta zamo me babarsa sayyidina Abubakar da Ummu Ruman su suka haifi wa na Aisha kuma shari'a ta ce wa azwaju ummahatuhum to wane ne ke da alfahari wane ne wane ne dangantaka ta fi daraja eh ba daɗi ne fadar eh sayyid na abakar shi ya haifi na aisha ba haka bane ba ta zama yarsa shari'a kuma ta ce abakar yau ka zama dan na aisha so sai ayyaya eh sai abi kawai a da wahala ne ma bin da dan nauyi ko nauyin mai ke ciki haka shari'a ta wa azwajuhu ummahatuhu sai me ثم استأخر حتى استوى في الصف da manzo Allah ce ka ci gaba sai daga hannu ya gode ma Allah Allah manzo Allah ya yarda na zama liman kenan to ya gode ma Allah da ni'iman da Allah ya bashi amma duk da shi sai ya ja da baya ya bar manzo Allah a cikin sahu din manzo Allah shine ke gaba wa taqaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa salla sai manzo Allah ya ci gaba sai ya salla yana liman mana mamu ya zama liman kenan amma ba limamin unguwanku ba limamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fifiko yana da khususiyat thumma sarafa da manzon Allah ya idar da sallah sai ya juyo fa qala sai ce ya ababakr ya kai abubakr ma mana'aka an tasbuta iz amartuka ya ababakr ya kai abubakr ma mana'aka iz amar an tasbuta iz amartuka me ya hana ka tsaya lokacin da na umurce ka na ce ka tsaya ka ci gaba in amartuka umurni ya bashi aiko faƙala abubakarin sai abubakarin ya kada baki ya ce ma kana libni abi kuhafa an yi salli ya bayyana dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma kana li abi bakari mafa ma kana libni abi kuhafa ai bai dace ma ɗan abu ku hafa ya ci gaban manzon Allah ya salla ba kaga inda abu yake ko faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce mali ra'aitukum aktartum min at-tasfiq yanzu ya gama da liman ya gama da abubakar sai ya dawo wajen waɗanda suke ta safi ɗin me yasa na ga da abu ya faru maimakon ku yi tasbihi kuna ta wannan ya buga hannu wannan ya buga hannu man nabahu shay'un fi salatihi falyusabbih duk wanda abu ya faru a cikin sallah za a yi gyara maza ne ce su ce subhanallah mata ne ce su yi buga ba ba za su buga wannan da wannan yana da daɗi sai a yi haka fa innahu idza sabbaha saboda in yi tasbihi ultufita ilaihi in yi subhanallah to sai kaga an wayo an ji ana neman me ya faru wa inna matasfiqu lin nisa'i mata su suke tafi su tafi su kuma ba a ce tafi da tafi za a yi ba wai mace in ta buga tafi da tafi ƙaran ma yana da daɗi ƙaran na da zaƙi a cikin kunne yana daɗi a cikin kunne shi yasa sai a hada da tafi da bayan hannu to sai ba zai ba da zaƙi ba قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يلتفت في صلاته إيش عبد الله بن عمر بايا ويوي أتكين صلصة قال وحدثني عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا أشعر فالتفت فغمزني ya ce ina sallah abdullahi da umar na bayana ban sai na bayana ba sai na yi waiwaye shi ya zungure ni haka ce a'a ba a yi kanka na su kai sallanka babu ma ya fa'alu man ja'a wal imamu raki'un babin da ya zo na mamu da ya zo ya tarar da liman yana cikin ruku'i ya zai yi kana shigowa masallaci liman ya yi ruku'i in ka ce za ka je safin farko kai kabbara zai ɗago kai kuma ga ka can bayan masallaci ko da bakin bayan kofar can masallaci ne ko tsakiya ya za ka yi ya ake yi to za mu ji ko قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل, سهل بن هنيف أنه قال يشي دخل زيد بن ثابت المسجد سيدنا زيد بن ثابت ياشي مسلاتي فوجد الناس ركوعا شيء سامتاني أي ركوعي فركع ثم دب حتى وصل الصف سيركوعي sa'an yana tafiya yana tafiya har ya shiga cikin sahu so ya yi kenan sallah ta yi ko ba ta yi ba eh sallah ta yi ko ba ta yi ba ya sallah ta yi ko ba ta yi ba قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يدب راكعا ya ce abdullahi mas'ud ya kasance in ya shigo masallaci liman ya yi ruku'i sai kabar allahu akbar abin da yasa aka ce ya dubbu raki'an shi ne bayan in ka ce za ka je ka shiga in ka ce za ka je ka shiga sahun kafin ka kai an dago daga ruku'i wannan raka ta wuce ka sai ka allahu akbar sai kai ma ka yi ruku'i to a cikin ruku'in za ka yi ta takawa har ka shiga sahun ba tsaye za ka tsaya ka tafi ba ya ba sai an dago ba a ba haka bane ba in kai Allahu akbar shi kai ma kai ruku'in ba abinda kake so ka riska ba kenan ka riska ko baka riska ba to kuma ba za ka tsaya can ba ga sahuna ka yi sahun ka kai kadai kenan sai kai ta tafiya a cikin ruku'i din sai ka je ka shiga sahu sallar ka tayi ne ko da me wace irin tambaya ke in ya shigo ta nan can zai fuskanta ko nan in ya shigo gabas yamma ko in ya shigo kudu ko ta arewa yana shiga sai ya fuskanci yamma a duk wanda ya shigo masallaci zai fuskanci ina ne gabas zai fuskanci kana shiga kwanowa za ka yi ko sai ka iya ya ake yi kafi shi ya hausa nan eh babu ma ja a fi salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama babin da ya zo na bayanin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابيه عن عمرو بن سليم الزرقي انه قال اخبرني ابو حميد الساعدي انهم قالوا يتسو انهم الكنايه ترجع الى من؟ الصحابه انهم اي الصحابه قالوا سكتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما suka ce Allah ya ce mu yi ma salati ya za mu yi ma salati me yasa ku da kuke sahabbai ba ku kirkiro salatin da za ku yi ba eh ba su yi an fi su yi larabci ne an fi su yi larabci ne ta ce Allah ya ce mu yi ma salati ya za mu yi Allah ce ku yi salati salatin da za ku yi ma sai manzo Allah ya koya muku me yasa ba ku zabo da kanku ba to ba haka ake tafiyar ba su sun fahimci sirrin shari'a kenan faqala sai manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce shikenan kowa ya ce abin da ya ga dama qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد sallallahu alaihi wasallam wa'annan kalmomi da manzon Allah ya zabo su duk malaman duniya da waliyan duniya da masu fasahar duniya ba su isa su hadu su kirkiro kalma da za ta yi albarkar abin da ya fito daga harshen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda wannan manzon Allah ne ce ku faɗa in ka je lahira Allah ce don me ka fada sai ka ce manzon Allah manzon ka yace na fada amma duk wani wanda ka bi shi ka je lahira wallahi ka yi kasara ka bata lokacin ka duk masu fasahan duniya da malaman duniya da masu tsoron Allah da masu bid'a da masu da masu sunna da kowa da kowa ba wanda ya isa a hadu a kirkiro abin da zai daidai da kalma daya cikin kalmomin da suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga yanzu in ka ɗauki wannan kana yi har lahira ba ka da wanda ya isa ya zo ya ce maka a'a amma duk abin da ka kama kana yi bayan shekara ɗari wani zai zo ya ɗaga ma ya sa ya ce dan me ba ka da abin da za ka ce sai ka ce ai fada ai tashin hankali ai kaza ai kaza ai kaza to wannan kuma ai ba ba hujja bace ba ko wannan ba hujja bace ba tashin hankali da wauta da hauka da mai da mai ai ba su ake so ba abinda ake so sunna sak bid'a sam shir tauhidi sak shirka sam ba bid'a ba shirka she tauhidi she sunna to rayuwarka ta yi albarka kenan duniyar lahira ai mun ji sahabban manzon Allah da suka ce Allah ya ce mu yi ma salati she suka san cewa wannan salatin da aka ce su yi din nan shi zai faɗa yadda za su yi ba su isa su je su kirkiro abin da zai yi ba sai suka zo ka tambayi manzo Allah shi kuma manzo Allah bai ta to salati kuma ba laraba bane ba ko ku je ku kirkiro mana a a duk wanda ya kirkiro ma salati ya bata ma lokaci ya batar da kai قال حدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة يتي منظر الله يزومنا مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد سي بشير بن سعد يتي منظر الله أمرنا الله أن نصلي عليك الله يا أمر تشيم يتي مهما صلى صلى صلاتي يا رسول الله يا كي منظر الله صلى الله عليه وسلم فكيف نصلي عليك ashe sun fi mu sanin hanya sun fi mu sanin mecece ibada ibada abinda aka ce ka yi shi za ka yi ba abinda ka kirkira ma kanka ce za ka yi ba an fahimta manzo Allah ya zo majalisar su kace to ai dama ga manzo Allah ya manzo Allah Allah ya ce mu yi ma salati to ya za mu yi an fahimta qala فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زو الله يشرو حتى تمنينا أن لم يسأله har muka ce ina ma da bai tambaye shi ba ko manzo Allah bai ji darin tambayan bane thumma qala sa'annan sai da wuri ya tsit sai manzo Allah ce qulu wai me kenan da Hausa ku ce ku faɗa me za mu ce me za mu faɗa waɗannan kalmomi masu albarka duk wanda ya kauce musu ya ɓata lokacin shi ƙulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ali ibrahima fil alamina innaka hamidun majid amma kuma zalce wassalamu kama kad alimtu sallama kuma kamar yadda kuka san laraba kuna sallama assalamu alaikum me yasa bai ce musu salati na kamar yadda kuka sani ba ku yi kowaye ba yace ka abin kulu ku faɗi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ma'ana duk malaman duniya su hadu da masu sunna da masu bid'a da masu da kowane ne komai tsoron Allah su da fasahar su da balagar su wallahi ba su isa su hadu su kawo jumla da za ta yi daidai da kalma ɗaya cikin kalmomin da ya fito da min harshen da baya karya ba wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu sirrin ibada kenan abin da manzo Allah ce ka faɗa ɗin nan in ka faɗe shi ɗaya ya fi ka kirkiro bid'a ka yi shi so miliyan an fahimta babu mala'ikan da zai kai wannan salati ce ai ban san da wannan salati ba ya sani ko bai sani ba duk abin da ka kirkiro na ruwan shi da shi yana yana yana yana dako ka ne yana gadin ka ne ka gama ya daga ayyuka wayannan abubuwa da ka kirkiro ba ruwan shi da su ba su da tambari daga manzo Allah ba ce ba ba shi izini ya zana lada ba sai dai ma akasin haka an fahimta hatarin da ke ciki kenan sai sa da tashin hankali da surutu da menene da menene wallahi ba daidai bane ba abin da yake daidai shine sunna sak ka tsira kenan bid'a kuma sam ku ka tsira kenan duk abin da ya danganci shirka kada ku kusance shi duk abin da ya danganci tauhidi shine naka an fahimta to in ka haddace wayannan salati kana yi har ana da kaza kullum kana cikin alkhairi kenan ka karanta shi daya yafi ka karanta abin da aka kirkiro so miliyan ko za su zo daidai قال حدثني قال حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال يتي رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر yace ina ganin Abdullahi dan Umar shi zai tsaya wajen kabarin su sai manzo Allah salati ya gaida sayyidina Abubakar ya gaida sayyidina Umar sannan sai kama hanya ya juya ba shi na kace salatun wa taslimun aw salatan wa tasliman hasba ma qablahu على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي حفص اللهم هدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم